الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم a yau muna 21 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1445 wanda ya daidai da 31 ga watan Mars shekara ta 2024 watan miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatun tafsiri wanda muka saba gabatarwa a wannan lokaci ne albarka na wannan wata mai girma shine watan Ramadan. A jiya mun tsaya aya ta talatin, yau za mu tashi aya ta talatin da ɗaya da Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau anna qur'anan surat bihil jibal na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك وارضى نبيك وارضى الأشياك وارضى الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك إختيارنا يا ربنا يا خالق الأوالم قل بيننا وبين كل ظالم الحمد لله الله سبحانه وتعالى ينا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا بل الله الأمر جميعا أفلم يعس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تهل قريبا من من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد الله سبحانه وتعالى a jiya mun yi bayani game da makomar waɗanda suka ki sabawa waɗanda suka sabawa Allah subhanahu wata'ala suka ki bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda har Allah subhanahu wata'ala yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka faɗa musu ya rasulullahi qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab ka ce masu shi ubangiji na Allah subhanahu wata'ala babu wani Ubangiji illa huwa sai shi, don haka alaihi tawakkaltu a gare shi na dogara wa ilaihi mata kuma zuwa gare shi ne makomata take. Duk abin da za ku yi mani da irin makirce-makircen da kuke haɗawa da abubuwan da za ku yi, to ni dai Allah subhanahu wa ta'ala gare shi na dogara, sannan kuma a gare shi zan koma. To shi ne wannan aya kuma da za mu tashi yau, ta sauka ne game da kafiran makka da suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce idan ka kasance kai annabi ne to ka ciro dutsen makka ka cire dutsen makka daga cikin makka din ka nisantar da waɗannan duwatsun daga makka ya zama duwatsun ka sanya mana shi ka sanya mana ita makka ta zama fili gaba ɗaya sai ka sanya ƙoramu su ratsa a cikin makka a cikin gonakan da idanun ruwa domin mu yi shuka a ciki, mu dasa itace a ciki, sannan kuma ka tada mana matattunmu iyayenmu da suka rasu mu yi magana da su sannan su yi magana su tabbatar mana da cewa kai annabi ne wannan shi muke bukata in dai kai annabi ne to wannan shi muke so ka yi mana kamar yadda hadisi da ya zo daga Addabarani da wasu sama gaba ɗaya da aka zo da wannan hadisin wannan ya fito daga Abdullahi bin Abbas yake cewa sun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mashi in kana kama taqul fa arina ashyakhana al-awwal nukallimukum min al-mauta wa afsaha lana hadhihi al-jibal jibal makkah allati qabbamatna to sai wannan aya ta sauka wato sun ce ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ka faɗa ka ce kai annabi ne ka nuna mana shehunnanmu wato iyayenmu da suka gabata da tijanmu da suka gabata na farko mu yi magana da su su tabbatar mana cewa kai annabi ne sannan mu faɗa musu bukatunmu sai ka yalwata mana ka wato ka ka tura mana duwatsun da suka kewaye mu a makka a cikin gonakanmu gaba ɗaya ya zamo cewa iya filaye ne gurin mu ringa yin shuka muna yin muna dasa itace da kuma idanun ruwa da ƙoramu da za mu ringa amfani da su to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce walau anna qur'anan surat bihil jibalu aw qudiat bihil arabu aw kullima bihil mauta bal lillahi al-amru jami'a yace walau lalle da a ce hakika an saukar da wani alkur'ani wanda ake karanta ko wani littafi wanda ake karantawa suwirat bihil jibalu da duwa da za a tafiyar da duwatsu da shi wannan littafin daga guraren da suke kamar yadda kuka nema kuka ce a cire duwatsu daga inda suke a maida masu a maida waɗannan filayen inda duwatsun suke a maida su filaye su kuma duwatsun a miƙa su can gefe daban mu ringa yin shuka muna yin muna dashe muna sanya itace to da a ce za a cire waɗannan duwatsun da shi wannan littafin da aka saukar au kudi atbi al aradu ko kuma a yayyanke ƙasa a tsatsaga ƙasa da shi wannan littafin da za a saukar au kullima bihil mauta ko kuma a sanya da shi wannan da shi wannan littafi da za a saukar a yi magana da matattu da shi ai duk da a ce za a yi masu wannan to lamma amanu ba za su yi imani ba ko da a ce za a yi masa haka din to ba za su yi imani ba ya rasulullahi bal bari dai lillahi al'amru jami'a lamari gaba ɗaya yana ga Allah subhanahu wata'ala ba ga waninsa ba don haka ba za su yi imani ba babu kuma wanda zai yi imani sai wanda Allah ya so ya yi imani to shi ne zai yi imani to don haka ya rasulullahi tunda haka ka faɗi wannan magana ka kyale su ka nuna musu ka faɗa musu hakan cewa ko da za a saukar da wani littafi abin karantawa da za a ciro waɗannan duwatsun da shi ko kuma a yanke ƙasa wato wannan yankewa din shine a tsatsa da ƙasa ya zama koramu a fitar da idanuwa a cikin ƙasai ko kuma a yi magana da matattu to duk wannan abin ko da an yi shi ba za su yi imani ba don haka lamarin Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya duk wani lamari gaba ɗaya yana ga Allah subhanahu wata'ala ba ga wani sa yake ba to shine sai Allah subhanahu wata'ala ce afalam ya asil lazina amanu allau ya sha Allahu la hadan nasu jami'a wala wala yazalu lazina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw takullu qariban min darihim ata yati wa abdullah inna allaha la yukhliful mi'ad afalam ya asil lazina amanu allau ya sha Allahu la hadan nasu jami'a. Allazina amanu waɗanda suka yi imani, a shin, falam ya asi ba su san cewa ba, ai sun san allau ya sha Allahu, da Allah subhanahu wata'ala ya so la hadan nasa jami'an, da ya shigar da mutane ma gaba ɗayansu. Wannan aya kuma ta sauka ne a lokacin da suka nemi a yi masu wannan abubuwa da suka ce, na cewa a cire masu duwatsu, da ke nan Makka, a tsatsaga musu ƙasa, sannan a tada musu matattu waɗanda suka gabata domin su tabbatar da cewa manzon Allah annabi ne. To yayin da suka faɗi wannan magana sai sahabbai suka nufi izahara maqtarahu dama an fi imanihim. Suka bayyana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu abin da suka nema dam an fi imani su kuma sun yi hakan ne dan tsammani da imanin su wato suna tsammanin cewa idan aka masa haka za su yi imani shi kuma Allah subhanahu wataala ya san cewa ko da an bayyana musu din ba za su yi imani ba tunda guda nawa aka bayyana musu amma ba su yi imani ba dami dami aka nuna musu ba su yi imani ba to Allah subhanahu wataala sai ce yo ai ko da za a saukar da wani littafin ma da ake karantawa din wanda da sabon wannan littafin a cire musu duwatsun ko a tsatsaga musu kasai ko a sa su matattun su yi magana a tada su daga cikin kabarin su a yi magana da su din ba za su yi imani da haka ba to don haka Allah subhanahu wataala ya ce ai ba za afalam ya asal lazina amanu ai shin waɗanda suka yi imani ba su san cewa ba ai sun san anna an lauya sha Allahu cewa da Allah subhanahu wataala ya so da hadanna jami'an da ya shiryar da mutane gaba ɗayansu gaba ɗayansu sai ya shiryar da mutane ko kuma ya zama cewa afalam ya asil lazina amanu shin fa allazina amanu waɗanda suka yi imani falam ya asi ba su yanke kaunar Allah ya sha Allahu da Allah ya so ya shiryar da mutane gaba ɗaya to da ya shiryar da su dan haka wala yazalu lazina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wata'ala wala ya zalu ba za su gushe ba tusibuhum bima sana'u qari'atun musiba tana samun su bima sana'u saboda abin da suke aikatawa na kafirci da bautawa da bautawa wani Allah da kirkirar ƙarya da kuma ƙaryatawa da suke yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani gaba ɗaya to ai waɗannan kafirai ba za su gushe ba musiba tana samun su ta qari'uhum da za ta ringa halakar da su bisunufil bala'i da nau'o'i daban-daban na musiba na daga wato kisa ne ko riba cewa ko yaƙi ne ko fari ne duk waɗannan musibobi daban-daban za su ringa samun su auta hullu qariban min darihim ko kuma ya rasulullahi idan ma musiba bata same su ba to zaka sauka kusa min darihim daga gidajen su wato shine makka wannan aya ta sauka ne a madina saboda lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ne ya koma Madina a lokacin da ya zo bayan ya shekara shida a Madina sai manzon Allah ya zo zai yi zai yi aikin haji da ya zo zai yi aikin haji shine ake kira da yakin Hudaybiya wanda shi wannan yakin ba a yi shi ba amma saboda nufin da aka yi a cikin zuciya sai ake kiran shi yakin Hudaybiya to manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da ya zo da niyyar za a je a yi aiki, sai aka tsaya bakin makka, a nan gurbin sai aka tura, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wa za a tura ya je ya faɗa masa cewa da Allah a bas za su zo za su yi za su yi aikin haji a cikin garin makka. To shikenan ana aka ce ko Abubakar za a tura ko sai na Umar za a tura anan dai sai suka ce sai sai na Umar ya ce ya Rasulullahi ai wanda ya fi mu wanda ya fi mu kusanci da su wanda a duk mafi yawancin gidajen da ke cikin makka yana da alaka da su shine sai na usman shine ba za a yi musu komai ba to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake eh lalle haka ne ya ka tura sayyidina usman da aka tura sayyidina usman sayyidina usman ya je ya masa magana akan cewa manzon Allah gashi nan ya zo da rundunarsa za su zo za su yi aiki a cikin garin makka shikenan sai suka nuna mishi suka ce a'a ai ba su yadda ba sai dai shi sayyidina Usman din yayi aikin sai ya tafi amma ba za su bari manzo Allah ya shigo ba to shine sai sayyidina Usman yace a'a shi kuma ba zai ba matakar manzon Allah ba zai aikin nan ba to shi ma ba zai yi ba to kaga kenan sayyidina Usman nan yayi ladabi kaga wannan aikin fa da za a yi Allah ne yayi umarni da ayi amma kuma sai yace ba zai yi ba matakar manzon Allah bai yi ba kaga irin nan ne Allah subhanahu wataala ya nuna darajar wato sayyidina Usman saboda a lokacin da hakan ya faru sayyidina Usman ya ki shikenan sai shaitan ya taho daga cikin Makka ya fita ya je jeji inda su inda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke sai yake cewa ai lalle an kashe sayyidina Usman an kashe sayyidina Usman an kashe sayyidina Usman shaitan yana faɗin wannan magana shikenan sai aka ji shi sai manzon Allah ya ce an kashe sayyidina Usman lalle an kashe sayyidina Usman to shine sai manzon Allah ce to duk da bamu fito da niyyar yaki ba lalle lalle za a yaki kowa ya shirya kowa ya zo mu yi mubaya'a da shi ya tabbatar zai yi yaki shine nan gurin manzon Allah ya aza hannun shi haka kowa ya zo yana aza hannun shi a sama da cewa ya yi mubaya'a ya yadda za a shiga yaki to nan bayan kowa ya aza hannunsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko hannun shi na hagu ya aza akan sauran hannun yace wannan hannun sayyidina Usman kaga ladabi ne ya kawo masa ya kawo masa wani irin falala da duk cikin sahabbai ba wanda ya samu irin wannan falalai manzon Allah ya daga hannu ya sanya a saman hannayen waɗannan bayan Allah yace wannan hannun sayyidina Usman kaga ladabi ne ya jawo mai ya jawo mai alheri babba wannan shine Allah ya nuna fifikon sayyidina Usman a wannan gudu saboda mun san cewa su sahabbai dama duk wani zaka ga idan manzon Allah ya faɗi wata magana akan sahabi sai ka ga cewa wannan sahabin duk cikin su duk cikin sahabbai ba ne matsayi in ba shi ba sannan manzo Allah sai ka ji ya faɗi wata magana akan wannan sahabi sai ka ji duk cikin su kuma ba ne matsayi in ba shi ba sai ka ji manzon Allah ya faɗi falala akan wannan sahabi sai ka ji duk cikin su kuma ba ne matsayi in ba shi ba kowane haka ake yanzu kamar sayar na ababakar manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam shi ne yake cewa duk waɗanda suka yi hidima a cikin sahabbai mun biya su aikin da suke sai dai sayar na ababakar Allah ne kaɗai zai biya ka duk cikin sahabbai kaga duk ya gaure gaba ɗaya kaga kenan nan sai sahabbai su gane cewa kai kai kai to lalle sayar na ababakar ba wanda ya fi shi ko lalle ba wanda ya fi shi aka zo ga irin sayyidina Umar sai na Umar sai aka ce shi ne zuhurin din wato shi ne zuhurin Islam shi ne wanda ya bayyana addini. Ta, kaga sai na Umar a lokacin da ya shiga musulunci mutum arba'in ne tsakaninsa. Amma sai aka ce shi ne ya bayyana shi. To kaga kenan shi ma wannan wata farala ce. Eh? Wani irin mukami ne Allah ya basa. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matukar sayyidina Umar na raye matukar sayan na umar na rayu to za a samu zaman lafiya shedan ba zai iya komai ba saboda shedan na tsoron sayan na ababakar kaga sayan na ababakar shi ya samu wannan mukamin ba wanda ya samu wannan mukamin a cikin sabai gaba ɗaya sai shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na Usman da aka tambaye shi aka ce ya rasulullahi ya kai kake jin kunya sayan na Usman saboda wata rana manzon Allah yana zaune a cikin gida yana zaune ya yi kishingiɗe, to nan a daidai cinye shi tana bayyane. Shikenan sai da nan ababakar da ya shigo sai ya wato sai ya zamo manzan Allah bai gyara zama ba. Sai da Umar ya shigo shi ma bai gyara zama ba. Sai sai da Usman yana shigowa sai manzan Allah ya tashi ya zauna sai ya gyara. Sai aka tambayi manzan Allah ce ah ya Rasulullahi mun ga sai da Abubakar ya shigo kana zaune amma baka gyara zama ba. Sayyidina Umar ya shigo, shi ma kana zaune amma baka gyara zama ba. In kuma aka ce a, ai halin surkuntaka ne Sayyidina Usman yana auren ‘ya'yan manzan Allah guda biyu. To ai Sayyidina Ababakar ya ba manzan Allah mace. Sayyidina Umar ya ba manzan Allah shi ma ‘ya. To kaga kenan akwai surkuntaka ta ko'ina. To amma duk bai gyara zama ba sai da Sayyidina Usman ya shigo sai manzan Allah ya gyara zama. Sai manzan Allah ya ce ah shin ba zan ji kunyar wanda mala'ikun sama da ƙasai suke jin kunyarsa ba? To kaga ba wanda ya samu wannan magana sai sai na Usman. Sannan manzan Allah ya kira shi shi ne zun nuraini, shi ne ma'abokin haske guda biyu. Shi ma ba wanda manzan Allah ya sa ya ambata mu wannan magana sun shi. To, sai da Ali kuma da aka zo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. duk wanda na kasance ni shugabansa ne, to sai da na Ali shine shugabansa. To kaga kowane sahabi da abin da ake mai. Idan bangaren ilimi ne kuma na tafsirin Alƙur'ani, manzon Allah ya ce Abdullahi bin Abbas Allah kalamun ce mashi sanin tafsirin Alƙur'ani gaba ɗaya zaki ji shi da baɗinansa. Sai zama cewa Abdullahi bin Abbas duk cikin sahabbai ba wanda ya san tafsiri irinsa. sannan aka zo idan wannan sabit bin zairi manzo Allah ce ba wanda ya fi shi sanin ilimin raban gado haka nan da yawa a cikin sabai akwai wanda manzo Allah ce ba wanda ya fi shi sanin ma halal da haram to kaga duk ina sai na Abubakar sai ina sai na Umar to manzo Allah haka yake dan shi yasa shi manzo Allah in kana musa- wa- wa- wato in kana zo da shi baya bambanci baya ni kokari yake kowa ya bashi hakkinsa in ya ga wata falla ta take ce zai faɗa ne dan haka kai kuma kada ka ji in an faɗa ka ce a to ni manzo Allah baya suna ni ko ko ni manzo Allah ban da kaza ne ko kai aka a su da ke duk sun san komai sun san irin matsayin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sun san duk abin da manzon Allah ya faɗa to abin daga Allah ne kai akwai wanda daga cikin sabon manzon Allah na manta sunansa amma sunan yana yawo ma sosai na manta ya shige man kuma mun sha karatun shi ma kila za ku iya tuna shi a cikin tafsiri wato a cikin wa'in karatukan mu da muke yawan gabatarwa na hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya zo ya karanta wa manzan Allah wato a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mashi karanta mana alqur'ani yace ya rasulullahi kai da ke karanta alqur'ani ko yaushe kuma kana jin karanta alqur'ani yace yau ai so nake na ji shi daga wajen wani sai bayan ya karanta sai ce to dama mala'ika jibrilu ne ya zo min yace Allah ya ce a ce maka ka karanta min alqur'ani Allah ne ya kira su har har da mutum ya tashe ce ya rasulullahi Allah ne ya ambaci suna na ce a karanta alqur'ani yace Allah ne ya ambaci sunan ka yace ka karanta alqur'ani shi sai ta murna ya ta murna ya ta jin daɗi Allah ya ambaci sunansa eh to kaga misali idan ambatan suna ne sai na Umar kaga ba ambaci sunan shi din ba sai na Usman haka, sai na Ali haka, sai na Abubakar haka, wanda shi a cikin Alƙur'ani an ce sahibuka. Eh? An kira shi da sunan sahibi, saboda shi sai na Abubakar ake am- ake nufi, amma ba a ambaci sunan shi ba kuru-kuru aka ce Abubakar ba. To ka gani, kaga kowane manzan Allah yana aje shi ne a mahallinsa. Kowane yana aje shi ne a mahallinsa. To shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zamo a wannan lokacin sai na Usman ya samu wannan falala wato manzo Allah ya ɗauki hannunsa na dama ya aza ya ce wannan hannun sayyidina Usman wannan hannun sayyidina Usman to shi kenan bayan an gama sai ga sayyidina Usman da gudu ya taho da gudu ya taho ya ka ce ah to ai ga sayyidina Usman din nan ma ashe ba ɗaure shi aka yi ba shedan ne ya zo yayi wannan abu dan ya tara masa hankali to shine Allah ma yake cewa waɗannan waɗanda suka yi mubaya'a da kai ya Rasulullahi to inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim waɗanda suka yi wato waɗanda suka yi mubaya'a da kai ya Rasulullahi allazina yubayi'unaka haƙiƙa waɗanda suka yi mubaya'a da kai ya Rasulullahi to haƙiƙa sun yi mubaya'a da kai ne hannun Allah yana karkashin hannayen kaga manzo Allah ne fa yasa hannu shi ma nan dan a nuna matsayi da girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce hannun Allah ne burbushin hannayen Allah ya dira su to shi yasa a wannan yakin ba a yi yakin ba sai zamo shikenan sai suka ce to amma a zo a yi sulhu in ji su kafara in ji su kafara maka suka ce a zo a yi sulhu sun yadda yanzu fa ba za a yi ba amma za su ban manzon Allah shekara mai dawo shekara mai zagayowa ya zo ya yi aiki amma ya zire kan ba za a yi ba. kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura aka zo aka aje aka sanya sharadi da komai har suka ce daga nan kuma suka sake sharadin manzo Allah ba zai sake dawowa ba sai nan da shekara goma wanda har shine sayyidina Abubakar wannan kai sayyidina Umar ya zo yana abin ya ya kau wato ya ya dau zafi abin saboda mi saboda manzon Allah ya aka yayyata har ya ba su wannan abin gan da aka yi wannan alƙawari da suka yi yarjejeniya na cewa sai nan da shekara goma a yake cewa shin wai ko kai ba annabi bane to anan ne sayyidina abubakar ya juya tsawo ya ce kai ya ce ka shiga hankalinka fa ya ce in ya rasa faɗi wannan magana to nan ne sai ya sauko ya yi ƙasa ƙasa sai ya sak- ya yi ƙasa ƙasa saboda ni shi sayyidina umar kawai shi a ba da dama a shiga aji a yaƙe su kawai wannan shi ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka san komi wa ma yantuqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha abinda Allah ya bashi wannan izinin kenan to ashe wannan alƙawarin da aka yi alƙawarin Allah subhanahu wataala ba wai alƙawari ne ba aka yi wanda ya zamo tabbatacce ba a'a an ba su wannan daman ne kawai aka ba su wannan daman shekara na zagawa an yi shekara shekara ta shida shekara ta bakwai sai aka dawo aka yi fatahu makka shekara ta takwas kai shekara shekara ta takwas sai aka dawo aka yi fatahu makka saboda a lokacin wannan shekarai sun yi wannan yarjejeniya shekara na zagayewa sai manzon Allah ya dawo da ya dawo ya samu ya shiga ciki ya ji yayi aikin hajji shi da komai to da ya dawo kuma shekara ta takwas kenan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ya dawo sai ya sake sauka a karkashin wannan itaciya da ake kiranta al-hudaybiyya al-hudaybiyya sunan itaciya ce an gane ko shine ai wato eh innal ladina yubayi'unaka fawqa shajarati ko eh wannan kai wannan ta ga shajarati innal ladina yubayi'unaka ta ga shajarati inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim hakika waɗanda suka yi mubaya'a da kai ya rasulullahi a karkashin itaciya to wannan ashjarata din ita ce hudaybiya to a lokacin da ya sake dawowa da ya dawo na biyu sai ya sauka a gurin da ya sauka a gurin shine nan sai Allah subhanahu wataala sai ya bada dama ya ce kawai a shiga a je a yi a lokacin da suka dawo din sai da suka dawo da runduna dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu a haka suka dawo suka zo suka yi fatahu makkata aka shiga aka ta yaki aka ta yaki aka ta yaki wanda shi ne wannan rana ita kadai ce aka taɓa yaki a cikin makka kuma ba a taɓa yi ba saboda duk annabawan da za su zo ba a halatta musu a yaki cikin ka'aba ba amma a wannan lokacin manzo Allah ga ce an halatta maka ka je ka yaki shi ma kuma daga wannan ranar shine manzo Allah ke cewa daga wannan ranar kuma shi kenan haramcin ya dawo shi ma kuma daga wannan lokacin ba a ƙara yin yaki ba ba tsarin yaƙi a cikin makka a cikin ka'aba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga da suka shiga suka shiga bayan sun gama yaƙi gaba ɗaya akwai wani yana nan wanda yana rike da makullin shi ka'aba wanda suke tare da shi anan shi ma kafiri ne a lokacin sai sai na Ali je kama shi da ya kama shi ya lankwashe hannun shi ya kurka shi ƙasa ya anshe makullin na Ka'aba. Da aka je sai aka bude Ka'aban sai manzo Allah ya shiga. Da ya shiga a cikin Ka'aba akwai gonki 313 wanda shi suke bauta mawa a ciki. Manzon Allah akwai sanda a hannunsa. Manzon Allah da ya nuna wannan gonkin da sandai idan yace wa qad jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa kawai sai gonkin ya faɗi da kansa. Idan ta gaba ya nuna shi sai ya faɗi ta baya. idan ta baya manzo Allah ya nuna shi sai ya faɗi ta gaba haka manzo Allah da nuna da nuna haka duk sai da kuma kan ka faɗi gaba ɗaya ɗari uku da goma sha uku manzo Allah duk sai da ya nuna su da wannan sandai to bayan an gama ya zamo an kwace wannan ka'aba daga hannun kafirai to shi wannan wanda aka kwaci wannan makullin ka'aba daga hannunsa shine kuma ya dawo ya musulunta da ya musulunta sai manzo Allah yake to a bashi makullin sai ce kai ne mafi cancanta da makullin Ka'aba daga kai nan har ranar tashin alkiyama dan haka har yanzu zira'ar sani kuma daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ƴaƴan shi ne in kana son ka ga ƴaƴansa na jini dama kana zuwa ka ga wanda makullin Ka'aba ke hannunsa to shine wannan shine wannan shi ma za mu ci gaba da wato akwai sunayen shi da yawa duk ina manta sunayen su ne waɗannan amma mun shafa da sunayen su sosai ma bila adadin amma idan muna karatun tafsiri zamu ta gamuwa da sunayen an gane ko insha Allah to shi yasa wannan bawon Allah jikokin sa yanzu haka sune suke rike da Ka'aba da makullin Ka'aba idan wannan ya rasu sai a dauki dan dan sa shi ma jika shi shi wannan shi ma sai a dauki dan shi ma sai a bashi shi ma in ya rasu shi ma sai a bashi kuma manzo Allah ya mishi wannan alwashi din har ranar tashin alkiyama makullin Ka'aba yana har har har ranar tashin alkiyama to to shine bayan an dawo wannan yakin Hudaybiya shine nan kafin ai wannan yakin na fatahu makkatu shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala yazalu allazina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun waɗanda suka kafircewa Allah su ne ahli makkata ba za su bushe ba musiba tana samun su bima sana'u saboda abin da suka aikata qari'atun din shine musiba wato musiba da ta zama tana kwankwasan mutane an dauko ne daga qara'a wato kwankwasawa ka san idan musiba ta mayawa sai ka ji kamar ana kwankwasa ma kanka ma'ana ka rasa me za ka yi ma eh to qari'atun ana nufin musiba alqari'atun mal qari'a ko tace wannan wato musiba kenan to shine ce ko musiba ta same su aw ta kullu qariban ko kuma ya rasulullahi zaka sauka kusa da gidan da dinsu shine makka din hatta ya ce wa adullahi har nasara Allah ta zo har nasara Allah ta zo shine fatahu makka din shine shiga ta biyu din da yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin makka farko shi ma bayan wancan wanda muka faɗa ya je zai yi aikin hajji suka hana to shi ma na biyu din to shine wannan wanda Allah yake nufi auta kullu qariban min dari ko kuma ka sauka a kusa tare da rundunarka a kusa da makka a nan har Allah subhanahu wataala ya zo da nasararsa ku ta yaƙi ku ta yaƙi ku ta yaƙi har ku an shaka abai gaba ɗaya inna Allah la yukhlifu al-mi'ad hakika Allah subhanahu wataala baya saba alƙawari na'am wa laqad suhzi'a bi rusulin min ولقد qablik استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان إكاب Hmm.
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئوا أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول Na'am.
بل زين للذين كفروا مكركم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أكلتهم فكيف كان إقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بزاجر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وسدوا عن سبيلي ومن يضلل الله فما له من هاد Allah subhanahu wataala ce wala qad a bi rusulin min qablika haqiqa waɗannan mutane an yi izgilanci ya rasulullahi wannan izgilanci da suke maka ya rasulullahi kai hakuri istuhzi'a bi rusulin min qablika an yi izgilanci ga manzannin da suke gabaninka su ma an masa izgilanci daban-daban an karyata su an faɗa masa manganu an kafir an an an, an dai jefe su da sihiri daban-daban su ma kamar yadda ake maka ɗan ya rasula to kai hakuri su ma a manzannin da suka gabata an yi masa haka fa amlaytu lil ladzina kafaru sai muka jinkiri muka yi jinkiri ga waɗanda suka kafircewa Allah subhanahu wataala thumma akatum sai muka rike su da ukuba fa kaifa kana iqab to yaya ukuba ta kasance yaya ukuba take a gare su a wannan lokacin haka man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat shin faman huwa qa'imun wanda shi yana tsaye yana sa ido ala kulli nafsin a bisa dukkan wata rai bima kasabat da abin da take aikatawa na daga alkhairi ko sharri yana kiyayewa kuma baya mancewa baya manta duk abin da tai yana kiyaye da shi daidai da zahiri ko baɗini ne ta bayyana ne ko bata bayyana ba to Allah yana kiyaye da wannan aikin da ta aikata to shine yace kaman huwa kaman huwa laysa kazalika min al-asnami shin kaman wanda shi ba haka yake bane ba shi ya gumaka eh wanda shi yana tsaye yana sa ido da dukkan wata rayuwa da abin da suke aikatawa shi kuma ba haka yake ba shine sai aka kaddara haka ne eh shine afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat to shine yace ai wa huwa Allah shine Allah kaman laisa kazalika min al-asnami shin kaman wanda ba haka yake ba na daga gumaka yake la a a ai ba haka yake ba ba ɗaya suke ba eh wannan alifin nan istifhami ne istifhami ne zai iya zamantowa wannan istifhami ta kaririyun cewa ai ba haka abin yake ba eh ai ba haka suke ba wanda yana kula da komai ya san zahiri da baɗin ya san farko da ƙarshe ya san abin da ka ɓoye da abin da ka bayyana shi kuma wannan ba haka yake ba shin su haka suke ai ba haka suke ba to daidai suke da wanda ya san haka din kaga ba daidai suke ba kuma su ma to dan haka gumaka da Allah subhanahu wataala da suke hadawa suna cewa su ma Allah ne wannan suna kafirci hakan ba wato ba zai taɓa yiwuwa ba a gama su da Allah subhanahu wataala wanda shi ya san komai ya san zahiri ya san baɗini ba shi da farko ba shi da ƙarshe shine farko kuma shine ƙarshe waje alu lillahi shuraka sun sanya shuraka a abokanan tarayya lillahi ga Allah kul to ka faɗa musu ya rasulullahi sammuhum su siffanta su da sunayensu gaba ɗaya su ce wannan kaza ne wannan kaza ne wannan latu ce wannan uzza ce ta ambata su manhum su wane ne su su waye su am ko kuma bal bari dai atunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi ko kuma suna ba da labari ne da abin da Allah bai sani ba a cikin doron ƙasa eh wannan istifhami ne inkariyo istifhami ne inkariyo shi ma wancan afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin biman kasab bima kasaba shi shi ma istifhami ne inkariyo saboda duk ana faɗan abin da ba haka bane ba eh Allah ya istifhami ne ya musu tambayar da cewa ba zai taɓa yiwuwa ba su ma su zama kamar yadda haka kamar wannan istifhamin da aka yi musu to shine yake cewa koko suna ba da labarin yadda abin da Allah bai sani bane ba a doron ƙasa eh kaga istifhamin ne inkariyun abin da ba zai yiwu bane ba eh abin da ana musa ta musu ne akan haka in ma su a zuciyarsu suna rai hakan ne to ba haka abin yake ba domin Allah subhanahu wataala ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya an bi zahirin min alqawli ko kuma suna ambatan su ne suna ambatan waɗannan gumaka ne bi zahirin min alqawli da zahirin zancen su a bakin su sai su ringa ambato suna cewa su suke bauta mawa a cikin zuciyarsu kuma ba haka bane ba ba haka bane ba sai bal zuyina lil ladzina kafaru makaruhum sai bar dai an ƙayatawa waɗanda suka kafircewa Allah ma kirkinsu, wato kafircinsu suna jin daɗin kafircin nan nasu suna yi suna aikata shi, bar dai an ƙayata musu da wannan ne kawai, wasa du'an sabili sun toshe daga barin tafarkin Allah subhanahu wataala sun hana duk wasu mutane na kirki su shiga tafarkin Allah subhanahu wataala suna hanawa. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Duk wanda Allah ya shirar da shi to ba shi da wani wanda zai duk wanda Allah ya batar da shi, to ba shi da wani wanda zai shiryar da shi, babu, duk wanda Allah ya batar da shi, haka nan kuma aka san haka, duk wanda Allah ya shiryar da shi, to babu wani mai batar da shi, duk wanda Allah ya batar da shi, babu wani mai shiryar da shi. To haka Allah subhanahu wata'ala yake hukuncinsa, don haka la kuma azabun fil hayatid duniya suna da azaba a cikin rayuwar nan ta duniya, za a ribace su, za a kashe su, a yaƙe su, wala wala azabu lakiratu ashaqu sannan kuma duk wannan azaba da aka masa nan duniya aka ribace su aka azabtar da su aka yi masu komai da komai na azaba kala kala to wal azabu al akhiratu ashabu azaban lakira ita ce mafi tsanani daga wannan azaba ta duniya su san da haka eh in suka je gobe kiyama azabar ita wannan ta wato wannan azaba ta lakira da za su samu ta fi tsanani da wannan azaba ta duniya da da suka samu dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakum min allahi min wahid wa malakum min waqi ba su da wani mai hanawa min Allahi daga azabar Allah subhanahu wataala idan ta zo masa daga Allah na'am
masalul ladhi masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بأذه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب مثل الجنة التي وئد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها دائم لا يفنى وذلها تلك أقبى الذين اتقوا وأقبى الخاسرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب مثل الجنة التي وعد المتقون مثال الجنة التي وعد المتقون wadda aka tanadar wa masu jin tsoron Allah wato siffar ta yadda take wannan matsalin din ba na misali bane da za a misalta shi da wani abu ba a siffar yadda aljanna take wadda Allah ya tanadar wa masu jin tsoron Allah daga cikin siffofinta akwai tajarimin tihati al-anhar akwai koramu da suke gudana a karkashin ita wannan aljanna ukuluha da'imun sannan kuma abincinta abubuwan da ake ci a cikin aljanna da'imun abubuwa ne madawwama layasana ba sa karewa ba sa karewa za su dawwama a ciki ne za su dawwama ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ba sa yankewa kwata kwata e duk abin da ke cikin aljanna sai dai ya zamo yana sabuntuwa ba kamar irin abin da yake nan duniya ba wani ma yana yankewa kamar irin kayan marmari ne yanzu kullum kana zuwa kana yanko mangwaro to sai ya zama kuma ya zamo ya ƙara shekara bai ƙara yin wasu 'ya'yan ba ko to amma cikin aljanna idan aka baka misali mangwaro ita mangwaro ka tsinka ka ci to gobe idan ka zo wanda zaka iske kalan mangwaron da zaka iske ba irin wannan bane wani kala ne daban sannan kuma zaƙin na jiya daban na yau daban na gobe daban to kullum kullum haka za a ta canza maka kullum za a ta canza man haka ba zai taɓa ƙarewa ba eh kullum haka zai fi kullum haka zai zamo ba zai taɓa ƙarewa ba to dan haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa eh shi abincinsa abincinsa na cikin aljanna ukuluha shine abin da ake ci a cikin aljanna da'imul madawami ne lafiya baya ƙarewa wa zilluha haka nan inuwarta ita ma ba ta gushewa ba ta shakewa saboda ai babu ma rana a ciki ba rana ma a ciki da za a ce ga shi wai inuwai ga inuwar ta bambanta ko kuma ga rana kamar yanzu yadda muke idan ga ice ko kuma ga gida idan inuwa ta zo idan inuwar na tahowa tana tafiya wannan inuwar tana ragewa wannan wannan rana tana tafiya inuwar nan tana ragewa har sai ya kai idan rana ta zo tsakiya sai ka ga babu inuwar kwata-kwata to ita gidan aljanna babu wannan dan babu ma ranar ba rane a ciki, don haka hasken aljanna baya karewa. Haskenta matabbaci ne saboda haskenta daga al'arshi yake. Al'arshi ita ce ta lulluɓa duk cikin aljanna gaba ɗaya, ita ce ta lullube ta. Duk da haka ma aka ce hasken ita aljanna yana rinjayar hasken shi al'arshi. Hasken aljanna yana rinjayar hasken al'arshi. To don haka abincin aljanna baya karewa. abin da ake ci a ciki sannan inuwar ta ma ba ta gushewa tilka uku ballazina takau wannan shine karshen waɗanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye shirka suka kiyaye abin da Allah subhanahu wataala ya hane su akai suka ji abin da Allah ya umarce su akai su ne masu jin tsoron Allah shine wanda zaka ji Allah na faɗa masalul jannatu allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayra asin ko har zuwa karshe wanda Allah subhanahu wataala yake faɗa a can cikin suratul hujurat ko suratul hujurat wanda Allah subhanahu wataala yake bayani yake siffanta irin tanadin da Allah ya yi wa aljanna tanadin da Allah ya yi a cikin aljanna ya tanadar wa waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wataala wa uqbal kafirin annar karshen kuma kafirai shine wutar jahannama wannan shine karshen kafirai gaba daya wallazina atinahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka waɗanda muka zo masu da littafi kamar Abdullahi bin Salam da wasunsu na daga mumunan Yahudawa ya farahu na bima unzila ilayka suna farin ciki da abin da muka saukar a gare ka saboda dacewar abin da ke gare su abin da suka sani na ilimi na abin da ke cikin attaura da injila suka karanta suka gani kuma gashi a cikin alqur'ani shi ma ya zo to suna farin ciki da haka ya rasulullahi amma wa min al ahzabi yana daga wasu jama'a waɗanda abin da ya sake kiransu su jama'a waɗannan nan al ahzab su ne waɗanda suka haɗu suka taru suna ƙiyayya da manzon Allah suna so ma sai sun ga sun yi mummunar illa ga manzon Allah shi ne yake cewa allazina tahazzabu alaika su ne waɗanda suka taru a gare ka bil mu'adat da ƙiyayya min al mushrikin wal yahud daga mushrikai da yahudawa to shi yasa ake cewa wato min al ahzab idan ka ce al ahzab su ne waɗanda suka haɗu mutanen da suka haɗu suna nuna maka ƙiyayya to shine Allah ke cewa akwai daga al-ahzab wasu runduna wasu jama'a man yunkir ba'adahu waɗanda suke musun sashen wannan alqur'ani eh suna wato suna kinsa qul to ka faɗa musu inna ma umirtu an a'budallaha ni dai an umarce ni ne na bauta wa Allah subhanahu wataala wala ushrika bihi kan na yi tarayya da shi kan na haɗa wani da shi Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya babu wani ubangiji abin bauta da gaskiya sai Allah duk waninsa to babu ne duk waninsa Allah subhanahu wataala shi ya halicce shi to dan me za ku dinga zuwa kuna bauta musu waɗanda ba sa magana ba sa ji ba sa gani ba sa amfana ku da komai ba sa tunkuɗe muku bala'i in yazo ba sa tunkuɗe muku musiba ba sa amfanuwar ku da komai Allah shine mai amfanuwar ku Allah shine mai tunkuɗe muku musiba Allah shine mai karɓa muku dukkan bukatun ku wa ilayhi ma'ab kuma zuwa gare shi ne dukkan makoma take na'am wa kazalika anzalnahu وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واكي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآيات لله بإذن الله لكل أجل كتاب نعم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
Allah subhanahu wataala yake cewa waka zalika anzalnahu hukuman arabiyyan wa la in ittaba'ata ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala waqi wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyatan wa ma kana lirasuli nayati bi ayatin illa bi iznillah li kulli ajalin kitab wa kadhalika anzalnahu hukuman arabiyyan hakanan ya rasulullahi muka saukar da shi wannan alkur'ani hukuman abin kyautatawa arabiyan da luggar larabci eh domin kai hukunci da shi tsakanin mutane wato mun saukar da wannan alkur'ani abin kyautatawa hukuman mai yin hukunci tsakanin mutane arabiyan kuma mun saukar da shi ne da luggar larabci wala in ittaba'ata ahwa'uhum ya rasulullahi idan ka bi ahwa'uhum san zuciyarsu misali a kaddara a kaddara idan ka bi san zuciyarsu ba da ma ja aka mina ilimi bayan kuma gashi ilimi ya zo maka bayan tauhidi ya zo maka sanin Allah ya zo maka da sanin kudurar Allah da girman Allah ya zo maka ka san Allah saboda manzon Allah shine wanda ya san Allah babu wani wanda ya san Allah irin yadda manzon Allah ya san Allah babu wanda ya san girman Allah da kudurar Allah da ikon Allah da kadaituwar Allah irin manzon Allah babu shi a duniya gaba daya to shine a kaddara idan ka bi son zuciyarsu bayan kuma gashi ilimi ya zo maka to malaka min Allah min waliyin wala waqi malaka min Allah ba kada malaka ba kada min waliyin wani mai taimako wala waƙin ko kuma mai tare maka azabar Allah min Allah daga Allah idan ta zo ya rasula babu wani mai tare maka to kaga wannan ana faɗa mana ana faɗa ne akan mu mumune ko sahabbai ko sahabbai da mumune gaba ɗaya sahabbai da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada mutum bayan ilimi ya zo mashi ya koma ya ce zai yi ridda alhali ga ilimi ya zo mashi ya san gaskiya ga shi ta tabbata a gare shi amma saboda wani abu sai ya ce zai koma ya ce zai yi ridda to kaga wannan idan abin ya kasance to babu wanda zai hana ka babu wanda zai taimake ka babu wanda zai kare maka azabar Allah subhanahu wataala idan ta zo to wannan an kaddara shi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana faɗan shi ne a gare mu ana tunatarwa ne a gare mu ana faɗa mana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuna Allah ya ya tsarkake abin shi shi yasa ma aka ce wannan shi yasa malam yake cewa ai al-kuffaru fi ma yad'unaka ilayhi min millatihim yake faradan ai kaddarawa nan aka ce faradan kaddarawa saboda luga ta faradan tana da fasarori daban-daban eh shine kaddarawa to idan aka kaddara hakan misali a ce ka bi son zuciyarsu bayan gashi ilimi ya zo maka sanin Allah ya zo maka to ba ka da wani wanda zai taimake ka ko kuma wanda zai kiyaye ka daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala eh wala qadar sanna rusulan min qablika ya rasulullahi mun aiko manzanni da ke gabaninka waje anna lahum azwajan sannan kuma mun sanya musu mataye wa zuriyatan da zuri'a daban-daban wa ma kana li rasulin bai kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ya ce bi ayatin illa bi iznillah ya zo da wata aya face da izinin Allah subhanahu wataala domin kuwa da kulli ajalin kitab ga kowane ajali kitab yana da adadinsa da Allah ya rubuta a cikin littafi. Kowane mutum da ka sani yana da ajalinsa lokacin da zai zo ya kare da abin da zai kasance da abin da zai yi shine kitabun ai makatubun fihi tahdiduhu akwai rubutu a cikinsa wanda ya iyakance masa na ajalinsa. To wannan aya kuma ta sauka a lokacin da eh, kafirai suke aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai yana yawaita mata yana yawaita aure saboda lokacin manzo Allah ya yi wa Fati yana da mata guda goma sha ɗaya wanda shi ne mafi shahara zance wasu kuma suna cewa sha biyu ne amma wanda ya fi inganci shi ne sha ɗaya manzo Allah ya yi wa Fati yana da mata guda goma sha ɗaya to shi ne suke aibata suna cewa a kai da kake da yawaita aure ga aure nan kana ta yi hawa mata goma sha ɗaya to shi ne sai sai Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan aya ya rasu da hakika mun aiko da manzanni da ke gabaninka kuma mun sanya musu mataye da zuri'a daban-daban. Yanzu kamar Annabi Suleiman. Annabi Suleiman yana da mata dubu mata dubu gari eh amma ba su aibata su ba kawai dandali suna faɗa haka ne don su suka ne ga ita wannan annace ta manzan Allah saboda su kafirai suna yin suka ne suna suka manzan Allah ne ba wai shi manzan Allah suke aibatawa ba shi karin kansa na gaskiyarsa suke tuhuma ba ko wani abu a kawai su dai annabta ce ba su yarda da ita ba saboda sun yarda da manzo Allah ne gaskiya ne sun yarda manzo Allah baya faɗan son zuciyarsa sun yarda manzo Allah yana da amana baya faɗan abin da ba daidai ba duk sun yarda da wannan amma annabta ne ba su yarda ya akai aka ba manzon Allah ba yasa zaka tambaya suna cewa ya akai ba a saukar ma wani mala'ika ba ko kuma in za a saukar ya akai ba a saukar a cikin su ba eh eh yi mana kawai hasara ce kamar bayanin da muke ta faɗa na wannan Abu Jahil wanda idan aka tare shi a gefe daga shi sai mai tambaye in ya tambaye shi shin wai manzo Allah gaskiya ne manzo Allah wai abin da yake da awar akan ta gaskiya gare shi sai ringa cewa imana gaskiya ne gaskiya ne amma kar ka faɗa wa kowa mu dama muna kin shi ne kawai dan hasara muna kin shi ne dan cewa bamu yadda ya zo a ce shi za a ba annabta to dan haka suna yin wannan sukan ne kawai saboda annabi annabi Suleiman an bashi mata guda dubu iya ƴaƴaye waɗanda za a je a ɗaura aure ƴaƴaye ne guda ɗari uku ne gare shi to shi kuma manzo Allah sha ɗaya shi kuma ɗari uku gare shi bayi kuma kawai da ya aura bayi bayi bayi sai da ya auri bayi guda ɗari bakwai annabi Suleiman to kaga guda dubu kenan to don haka kuma su kuma sai ya zama suna suka a kai shi kuma baban shi yana da mata ɗari annabi Dawuda kenan mata ɗari gare shi amma duk da haka ba su yi suka a cikin annabtarsu ba su yi suka a cikin annabta annabi Suleiman saboda me saboda sun gasa a cikin attaura da injila cikin dukkan littattafan su eh suna suka akan wannan ku gane fa su Yahudu da Nasara sun fayyade da Allah idan kaga an ce mushrikai su ne waɗanda ba su yadda da attaura ba ba su yadda da injila ba su ne mushrikai su ne waɗanda suke harawa suna cewa ga wanda suke bauta mawa su ne gumaka su ake kira da mushrikai in kaga an ce yahudawa to sun yadda da Allah akwai Allah amma ni ba su yadda su bar attaura ba su kama alqur'ani shi kuma attaura da injila an ce wannan shari'a su ta riga ta kare abinda ake so su zo su yadda da da manzon Allah dan haka su hassada suke yi wai a kyala attaura da injila a riƙe alqur'ani su cewa suke attaura da injila su ne na ƙarshe sun yadda da Allah sun san da akwai Allah. Eh? Yau wato ba su sani ba shi wannan shari'a ta manzan Allah ta shafa wannan nasu gaba ɗaya. To su ne su ba su yadda ba dan haka hasara suke masa. Yau sun yadda da wannan. Shi yasa Yahudu da Nasara na kake gani sun san Injila da Attaura sosai. Eh sun san Injila da Attaura. Sannan kuma sun yadda akwai Allah. Yasa zaka ji mafi yawanci daga cikin sana tare zaka sana cewa Allah ya taimake mu. Eh Allah ya taimake mu. Sai suna faɗan wannan. To amma su mushrikai su su ne ba su yadda ba ba su yadda da wani su gaba ɗaya su suna haɗa Allah da wani ne kowane lokaci eh suna haɗa Allah da wani ne to ka ji abin da kenan to don haka su suna suka ne kaga ba su suka da da Annabi Suleiman ba da Annabi Adam saboda a cikin littafin sa akwai ba sa suka akan wannan to amma manzon Allah ya zo musu da wani littafi to su ba su yadda ba ba su yadda ba suna suna suka akan annabtan manzon Allah su gani suke a ai su annabawansu da suka gabata su ne waɗannan da haka suna suka akan wannan ne kawai na'am da haka zaka ji suna ta kirkire kirkire daban-daban suna kirkire kirkire daban-daban suna kawowa wai ya aka manzo Allah yake tafiya kasuwa ya aka manzo Allah yake cin abinci kuma alhali duk karatu na baya duk cikin attaura da injila duk an nuna masa cewa annaba suna ci suna sha suna aure suna ci suna sha suna aure amma kuma su suke kwamin ya za a yi dai su soki annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ke ce musu wa laqad arsalna rusulan min qablika haqiqa rasulullahi kai hakuri mun aiko manzannin da ke gabanin ka waje anna lahum azwajan mun sanya musu mataye daban-daban da yawa wa zuriyatin da ma zuri'a sosai shine ƴaƴaye to ai wa anta musulun kai ma ai misalin su ne kai ma annabi ne manzo ne dan haka dan me za su rinka da suka ka kai wa ma kana bi rasulin be wato wa ma kana bai kasance ba da rasulin ga wani manzo daga cikin su gaba ɗaya cikin manzannin da suka gabata da su ma an ya ce bi'atin su zo da wata aya illa bi izinin Allah sai da izinin Allah li'annahum abidun domin su ma ai bayi ne eh su ma bayi ne na'am marbubu wato marbubuna an sa su su bauta wa Allah su ma eh marbubuna an sa su su bauta wa Allah na'am nan kamar a ce ne wannan ne makalukuna an gane makalukuna kaga idan ka ce makalukuna su ne abin halitta ayi ko idan ka ce kalukun fa yau shine mahalicci to su ma haka nan marbubuna ma'ana wannan rabbun shine ubangiji marbubuna masu yin bauta masu yin bauta to li kulli ajalin ga dukkan wani ajali kitabun ya zama abin rubutawa ne abin iyakancewa wannan ajalin nasa yamhullahu ma yasha'u na'am يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين إدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ Hmm.
وعلينا الحساب yamhullahu ma yasha'u yamhullahu ma yasha'u wa yathbitu wa indahu umul kitab wa imma nuriyannaka ba'd allazina iduhum aw natawaffayannaka fa innama alayka albalag wa alayna alhisab to kaji anan da Allah subhanahu wataala ya sokar da wannan ayan ne saboda kamar yadda muka faɗa ɗazu suna cewa ai suna nuna cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akai zai ce ya zo da wani littafi alhali ga a taura da injila ga littafan da aka saukar ga shari'ar su a ce kuma za a kawo wani wato suna nuna hasara kenan ko eh to shine ai sai suke cewa kaman wani hadisi da aka saukar da wannan daga ibn abi hatim daga mujahid sai yake cewa kalar quraishu quraishawa suna cewa yayin da wannan aya ta sauka na wa ma kana li rasuli nan ya ce bi ayatin illa bi iznillahi da kulli ajalin kitab bai kamata ga wani manzo ba daga cikin su annabawan da suka gabata din ba dan wannan rasulun da ake magana ana magana ne akan su annabawan Allah ya yi magana ne saboda su waɗancan Allah yana karewa ne yana mai da raddi ne akan manganin da suke faɗa akan manzon Allah ya aka yi aure da yawa haka to shi ne Allah yake nuna masu cewa ai manzannin baya ma sun yi aure eh sun yi aure kuma su ma sun yi ne da izinin Allah Allah ne ya ba su wannan izinin da su yi wannan auren to don haka shi ma manzon Allah wannan auren daga izinin Allah ne daga izinin Allah ne to shi ne da manzon Allah ya faɗa masa haka cewa duk abin da kuka gani manzanni suna yi da izinin Allah suke yi su ma manzannin da suka gabata suna yi ne da izinin Allah babu wata aya da za ta sauka sai da izinin Allah subhanahu wata'ala to shi ne sai suka ce mashi ai ma naraka ya Muhammadu tamliku min shay'in laqad faraga min al-amri ya Rasulullahi ya Muhammadu ai mu ba ma ganin ka face cewa duk wani ne lamarin ka ai ya riga ya kare eh ai yanzu baka komi baka mallaka ba komi baka da shi yanzu saboda ni an riga an yi komi yanzu ya kare a taura da injila da suka zo su ne na karshe ba komai da komai yanzu komai ba yanzu komai ya kare to shine sai Allah subhanahu wataala sai ya maida musu wannan radin sai yake cewa yamkullahu ma yashau Allah fa shine yake shafa abin da ya so wai sakitu sannan kuma ya tabbatar da abin da ya so dan haka yanzu Allah ya shafa wannan naku din wannan hukuncin naku na taura da injila yanzu Allah ya tabbatar da alkur'ani saboda shi yake saukarwa kuma shi yake yadda ya ga dama ba ku za ku juya shi ba ba ku za ku ce ga yadda suke so ba a Allah subhanahu wataala shi zai yi yadda ya so duk yadda ya so haka zai dan haka yanzu naku an shafe shi shari'a ku an shafe ta wannan alkur'ani shi ya tattaro komai da komai yanzu eh shi ya tattaro komai da komai wa inda hu umar kitab a gare shi ne asalin littafi yake shine lauhul mahfuz asalin littafi wanda ake dauko komai da komai Allah subhanahu wataala daga wannan sai wannan daga wannan in ya idan ya saukar daga wannan littafi daga cikin lauhul mahfuz idan an gama sai ta ce wannan an gama sai a dauko na gaba kuma a saukar da shi sai a dauko na gaba kuma a saukar da shi har har sai da aka zo alqur'ani shine wanda yake matattari da ya tattaro dukkan na bayan littafai na baya da suka gabata dan haka manzalar sallallahu alaihi wasallam shi aka saukarwa wato matattaran kalmomi gaba ɗaya shine alqur'ani wa imma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa inma alaykal balagh wa alayna alhisab wa imma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum ya rasulullahi ko dai mu nuna maka sashen allazi na'iduhum abinda muka yi masa alkawari na azaba cewa da za mu azabtar da su mun yi alkawari za mu azabtar da su idan ba su bi ka ba idan ba su karɓa alkur'ani ba suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da Allah to ko dai mu nuna muka sashin abin da muka yi- muka yi masa alkawari na cewa za mu azabtar da su tun nan duniya to fa zaka to sai mu nuna maka eh ko mu nuna maka hakan ko kuma ya zamo au na tawaffayyanaka ko kuma za mu iya ɗaukar rayuwarka in muka ɗauki rayuwarka gobe kiyama za a azabtar da su wato shine ko mu nuna maka a nan duniya tun nan mu nuna maka sashen alƙawarin da muka yi masu au na naka ko kuma mu ɗauki rayuwarka kabla ta'azibin kafin ma mu azabtar da su fa inna ma alaikal bala kai dai kawai isarwa ce ko mu nuna ma ko kuma ba mu nuna maka ba kai dai isarwa ce idan ka isar shi kenan ya rasulullahi eh wa- fa inna ma alaikal bala kadai dai cewa kai isarwa ce ba sai ka ga wannan azaba ba in ma mun nuna maka azaba mun ma dai to wannan dai mun ga dama ne in kuma muka ɗauki rayuwar kama dai shi kenan to duk za mu iya yin haka gaba ɗaya ya rasulullahi kai dai yanzu abin da muke so da kai fa inna ma alaikal bala kai dai kadai dai cewa dai isarwa shine aikin ka wa alinar hisab wannan hisabin da kidan ya duka abin da suka yi da sakamakon da zamu zamu yi musu duk yana gare mu za su gani za su gane kuransu kuma eh za su gani za su gane kuransu na'am awalam yarau
أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من دراتها والله يحكم لا مؤكب لحكمه Hmm.
وهو سريع الحساب awalam yarau anna natil arda nanqusuha min dawatiha wallahu yahkumu la mu'aqaba li hukmihi wa huwa sariul hisab awalam yarau shin yanzu ya ku ahlu makata shin wai ba ku gani bane ba ai kun gani eh ai kun gani anna natil arda cewa dai mu mun wato mun yi nufin wata ƙasa mun yi mun yi nufin wata ƙasa ko kuma idan muka nufi wata ƙasa nan kusu hami na ɗarafiya to za mu fara tauye ta ne daga gefanta za mu fara tauye gefanta ne idan muka nufi wata ƙasa za mu cinye ta da yaƙi an gane ko ko kuma za mu yaƙe ta za mu halakar da ita to za mu fara nufar gefanta abin da yake nufin misali idan babban gari ne haka idan babban gari ne kamar yanzu nan Kano idan kana so ka ci shi da yaƙi an gane misali kamar a ce dama sarakuna guda biyu ne sarkin nan Kano da sarkin Katsina misali a ce suna yaƙi. Kowane yana son sarkin Katsina yana son Kano ta zama ƙarƙashinsa. Ita kuma Ka- wato sarkin Katsina sarkin Kano yana son Katsina ta zama ƙarƙashinta. To idan ya tashi in yana so yayi ya cinye ta gaba ɗaya sai ya fara biyo garuruwan da ke kusa da ita gaba ɗaya irin su Bici irin su Wudin irin su gefe gefen gari dai duk sai ya gama cinye su gaba ɗaya idan ya cinye su duk suka zama ƙarƙashin sa sannan sai a rumbuɗa gaba ɗaya sai a nufo mu ita kanan gaba ɗaya an gane abin da ake nufi ko yau to wannan shine ake nufi shine yake cewa eh awalan yarau shin yanzu ba ku gani ba ya ku ahli makata anna haƙiƙa mu natil arada idan muka nufi ƙasa nan kusu hamina nan kusu hamina darafiya muna tauye ta ne daga jaffanta wato muna rage mata duk wani ƙarfi da tasiri daga jaffanta ne eh wallahu ya hukumu Allah subhanahu wataala shine yake hukunci shi yasa kafin a zo a fata makata manzo Allah duk sai da duk sai da garuruwan nan na kusa da maka duk sai da ya cinye su gaba daya da ya cinye su duka duk suka zama karkashin sa to shine sai aka nufo mu ita makka din sai da ya zo da runduna dubu goma sha biyu ɗin dubu goma sha biyu kawai sai aka shiga makka shi ke naka ya ga fita da yaki Eh. to shi yasa duk wanda kaga idan kana so ka ci gari da yaki ko kai malami yanzu in kana son gari ya gagare ka ya gagare ka to idan kana cikin garin fara bin ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka gaba cinye su gaba ɗaya tukun nan to za ka ga 'yan garin suna tsoronka eh za ka ga suna tsoronka saboda duk ka cinye mi gefe gefen garin to wannan al'ada ce sunna ce ta Allah subhanahu wataala idan zai cinye gari wannan duk ana koya mu irin wannan manzanni ne yaki ana koya musu yadda za su ringa salon yaki ne Allah ke koyawa salon yaki ne saboda ka san shi Qur'ani ba abin da bai koya mana ba komai sai da ya koya mana har yaki ma in za a yi to akwai yadda ake yi to duk Qur'ani sai da ya nuna mana wallahu ya hukum Allah subhanahu wataala yana hukunci a cikin halitta sai yadda ya so la mu'aqibi li hukumi babu mai iya mayarwa da hukuncin Allah subhanahu wataala wa huwa sari'ul hisab shi mai gaggawar hisabi ne a gobe ranar tashin alkiyama na'am wa qad makara allazina min qablihim وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا مم.
يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الخافر لمن عقبى الدار مم.
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم مم.
ومن عنده علم الكتاب
Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qad makara allazina min qablihim falillahi al-makru jami'a ya'lamu ma taksubu kullu nafsin wa sayalamu al-khafiru liman uquba ad-dar wa yaqulu allazina kafaru lasta mursalan qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmu al-kitab wa qad makara allazina min qablihim haqiqa waɗanda suke gabanin su al'ummomin da ke gabanin su gaba ɗaya sun haɗa makirci bi an biya ihim ga annabawansu kamar yadda suke haɗa makirci ya rasulullahi a gare ka to ka yi haƙuri ya rasulullahi wannan duk ana hu- wannan fa duk ana haƙurƙurtar da manzon Allah ne ana haƙurƙurtar da shi ne to ya rasulullahi ka yi haƙuri falallahi makaru jami'a duk wani makari duk wani shiri gaba ɗaya ya tabbata ga Allah duk yadda suka haɗa shirin su, suka haɗa makirci suka haɗa makirci to idan Allah ya shirin sa gaba ɗaya duk sai ya shafa dukkan makircinsu ya alamu ma taksibu kullu nafsin Allah ya san abin da dukkan rayuwa take tsoruwartarsa Allah ya san da shi eh Allah ya san da shi wa sai alamul kafiru dan haka da sanni kafiri zai san liman uqubad dar gawa kyakkyawan karshe yake kafiri shi kanshi zai san gawa ne ne kyakkyawan karshe yake shine idan ka ce uquba wato ana nufin kyakkyawan karshe eh kyakkyawan karshe liman uqubad dar gawa kyakkyawan karshe yake kafiri zai san da wannan zai san da wannan. Waya kulin da zina kafaru waɗanda suka kafir cewa Allah suna faɗa lasta mursalan wai kai ba manzo bane ba ko to kaga nan sai nan aka faɗi abubuwan da suke ta faɗa shine nan Allah subhanahu wataala sai da ta hakurkurtar da manzon Allah sai da ta hakurkurtar da manzon Allah sannan sai aka faɗa aka ce sai suka faɗi kaza ko ai suna ce maka kaza ko to kai hakuri ya rasulullahi shine waya kulin da zina kafaru waɗanda suka kafir cewa Allah suna faɗa lasta mursalan wai kai ba manzo bane kul to ka faɗa musu ka fa billahi shahidan baini wa bainakum ka ce masa Allah ya ishe ni shaida tsakanina da ku Allah shine shaida ta bisa abin da nake faɗa muku wa man indahu ilmul kitab wanda a gare shi ne ilimin dukkan littafi yake wato dukkan littattafan yahudu da littafin nasara gaba ɗayansu to a gare shi ne ilimin yake gaba ɗaya in suka ce wai gashi wannan sun ɓoye wannan sun bayyana wannan to ai ilimin yana ga Allah eh ilimin yana ga Allah to alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم